بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuna jin muryata? kuna jin muryata? to insha Allah za mu ci gaba da karatu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sarihi sai bukari wanda aka fi sani da a tajiridu sahi yau za mu tashi insha Allah a kan sabon babi babin fadalin salati liwakati hako babu fadalin salati liwakati ha yawwa babin da yake magana akan falalar sallah akan lokacinta liwakati ha ai fi bidayatul wakati ana son za a yi sallah a yi ta a farkon lokacinta shine ma'anar liɗin adam a yi li'idraki alwakati ha al'ula وعنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله نا تنبي أنذان الله صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكو نا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي مسعود كنا ko ibn mas'udin Allah ya yarda da shi na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali ahabbu ko ahabba ila Allah wani aiki ne Allah madaukakin sarki ya fi so qala sai yace masa as-salatu ala waqtiha yin sallah a farkon lokacinta qala thumma ayyu yace sannan kuma sai wanne qala birrul walidaini sai ce sai biyayya a iyaye ƙala sannan sai ce sun ma'ayu sannan sai wanne ƙala aljihadu fi sabilillahi sai jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki ƙala haddasa ni bihin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ya bani wannan hadisi na wayannan abubuwa din ko walawistar fa'atu ko walau ismu ne walau istajaztuhu walau istajaztuhu da na nemi ya kara min lazadani da ya kara min da na nemi ya kara min wani hadisin da ya kara min amma ya gaya min wannan ma'ana wannan shine na tambaye shi wani aiki ne ya fi falala ya fi soyuwa a gurin Allah ya ce sallah a farkon lokacin ta sannan sai me ya ce sai me sai bin iyaye ko sannan sai me ya ce sannan sai jihari da na sake cewa sannan sai me da zai gaya mu da na sake cewa sannan sai me da zai gaya mu shine wala wistu zatuhu la zadin da na ne ya kara mu da zai kara mu don kamar ya lura a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato kenan nishadi to wannan yana nuna marfallalan sallah akan lokacin ta ana son a yi sallah a kan lokacinta in ba wani abu dalili ya zama wato kene ya shagaltar ba ana son a yi sallah a kan lokacinta shi ne allah maɗaukakin sarki ya fi so bai nuna cewa idan mutum ya a wani lokaci wanda ba wannan ba ma dama yana cikin lokacin allah maɗaukakin sarki baya so amma dai wannan allah maɗaukakin sarki ya fi son sa sannan daga baya sai biyayya ga iyaye kaga na ma na nuna matsayin iyaye ko muhimmancin su daga batun da ai wa abdullah wala tushriku bi shay'an sai me wa bil walidayni ihsanan kaman wannan ayin yake so ya fassara yawa sannan sai jihadi dan daukaka addinin Allah ka gyara tsakaninka da ubangijinka ka gyara tsakaninka da iyayenka sai kuma yaki dan addinin musulunci ya ci gaba kai aiki mai musulunci amma ka bar wannan daya daga cikin wannan guraren da kura da matsala tsakaninka da ubangiji akwai matsala to ai wani aiki zaka yi musulunci ko tsakaninka da iyaye akwai matsala wani aiki za ka yi ka fara gyara wannan sannan sai wannan sannan kuma sai ka zo ka fito ka yi aiki don musulunci ya ci gaba to ka bi abin a bisa wato kenan ka'ida kenan ba don kuma saboda yake cewa thumma thumma thumma ma'anarsa shine daga wannan sannan sai wannan daga wannan sannan sai wannan ba a son wato kenan a juya wannan kenan sannan na biyu da ya tambaye shi wani aiki ne ya fi falala sai ya ce sallah ko? yawwa to amma kuma ita sallah tana bayan kalmar shahada don in mutum bai kalmar shahada ba magana sallah haka ne? yawwa amma kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine sallah to ina ga kalmar shahada kuma malamai da suka yi nazari sai suka ce ai ana nufin ita ce eh a ai ba a mace imani ba sai aka ce ana nufin wata aikin da ya fi falala shi ne a amalil badaniya aiki da gangan jiki yake iya aikatawa to sallah ce ita ce farko sai aikin da zaka yi dan bin iyaye sai aikin da zaka yi dan musayanci ci gaba ka bi duwa da suna bukata abin amma akwai a amalil kalbi ayyuka na zuciya shine imani domin a zuciya ne za ka ji cewa eh na yadda da musulunci na yadda da Allah matsayin sana ubangiji na yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sana annabi kafin ma bakin kai furta zuciyar ka za ta yadda da haka shi imani ne shi kuma imani ma waqara fil qalbi don haka a amalul qulubi yanzu ba sa su a cikin wannan layin ba mun gane wannan da an hada a amalul qulubi da amalul badaniya to da shahadatu Allah ila illallah zai fara fitowa amma a practical ayyuka wanda yake ake yin su jiki yake yin su a nan ne wato kidan wannan afdaliya ta sallah a karan lokacin ta yake wato kidan Allahu a'lam babu salawatu alkamsi ko kafaratun ko alkamsu kafaratun babu da yake magana akan salloli guda biyar din nan kafara ne ma'anansa shine suna kankare zunubin mutum mutum ya zunubi ya yi sallah sai akan kare masa in mutum ya zunubi sai ya sallah sai akan kare masa hadisi na farko daga abi huraira radiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya qul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aytum ku bani labarin yanzu kuna ga law anna nahran bi babi ahadikum da a ce akwai swimming pool a kofar gidan ɗaya daga cikin ku yaktasilu fihi kulla yawmin kamsan kullun zai shiga ya wanka sau biyar to soso da sabulun sai wanka sa sau biyar kullun kullun kullun kullun ko ana kula zalika ko ai mana kulu menene mana kulu mana kulu zalika yubki min dararihi muna ganin zamu iya cewa yanzu wannan wani abu zai wanzu a gangan jikinsa daren shi ai badani shi ke min wasakin ko wani abu na dati zai ragu zai wanzu a jikinsa kalu sai suka ce a a layab kamin daren shi sha'an babu wani abu na dattin jikinsa da zai ragu daren wani lokaci yana nufin dattin jiki ko yawwa dattin jiki wani abu na dattin jikinsa zai ragu sai suka ce a babu wani abu na dattin jikinsa wato kenan wanda zai ragu a cikin wannan halin hala sai ce masa fadalika musul salawatul kamsi wannan na saba muku misali ne ya zama kamar misalin sallolin nan wato kenan guda biyar yamhullahu biha alqataya Allah madaukakin sarki yana kankarewa zunubai wato kenan da su ina kankarewa zunubai da su kallu ramana idan mutum ya fito alwala tun daga gidansa ya fito sallah na farko a alwalar tasa duk inda ya wanke ana kankare masa zunubi na biyu takunsa duk taku da ana kankare masa zunubi taku da ana bashi lada har ya iso masallaci in ya fuso masallaci ma dama yana jiran sallah mala'iku za su rika masa addu'a idan ya yi sallar kuma ita ma zai zama kankara na zunubi saboda haka zaka ga abubuwa da yawa kafin kai sallah daya akwai series na abubuwa da yawa wanda suke tattare da kai wanda du za su taimaka wajen kankare maka zunubi tun daga kan alwalar tun daga kan takowa zuwa masallacin tun daga zaman jiran masallacin da kuma zaman da mutum zai bayan sallah kafin ya fita da ita kuma uwa uba kanta sallah duk wayannan kanana kanana dan sallah ne to sallah ita ita ce babba ko kama kace imu salata da luluki shamsi a darafain na darafain nahari wa zulufan min al-layl ko innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at kyawawan ayyuka generally ba ma sallah ba ma sallah kadai ba suna sa a kankare wato mutum kurakuransa kuma wannan ya kwatanta shi da wanka sau biyar salloli guda biyar da muke yi ina ga kuma in bayan ya yi wanka sau biyar din kuma zai je dan yi wasan sa kamar mace bayan ya yi sallah biyar kuma zai yi dan na filfili kaga wato kira ya zama nurun ala nurun shi yasa mai ahalari da ya nazari akan wannan al'amarin ya ce a salatu nurun azim tabbas sallah haske ne mai wato kenan girman gaske tushirku bihi kulubal musulina wanda da shine ake haskaka zuciyan wato kenan masu sallah din babin musalli yunaji rabbahu babin da yake magana da cewa duk mai yin sallah yana gana da ubangijinsa azza wa jalla mai buwaya wato kenan da daukaka al musalli yunaji rabbahu ko haka mai alar ya faɗa ko al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ana ya zo kusa da ubangiji kamar suna tattaunawa da ubangiji ana nasir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aidulu fi sujudi ko itadilu ko itadilu fi sujudi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku daidaita in za ku sujada ku nutsu ko ai daga cikin farillan sallah akwai al-itidal daidaituwa da nutsuwa ko yawo mutum ya zai da to ya sujada mai kyau ya tsaya kyam a cikin sujada wala tafsud zira'aihi kada mutum ya shimfida wato kenan hannunsa haka nan zira'insa na yake gina sa ne tsaron hannunsa haka nan ko na yake eh tsintsiyar hannunsa yau kada mutum ya shimfida tsintsiyar shimfida shi haka a lokacin da yake sujada kada ka yi haka kalkalbi kamar yadda kare yake amma shi kare na shimfiɗa su ne to kai karka haka kai baka koyi da shi bai za bazaka idan ɗayan ku zai kaki ya tofar a cikin alhali yana cikin sallah saboda laruri fala ya zukan na bai ne da shi to kar ya tofa gaba gare shi ainihin zai yi sujira inda za ka yi sujira ka gada da ubangiji ka kuma kai kaki ka tofa ka gabe yi ba wala an yaminihi kuma kar ya tofa damansa saboda ai za ka takura ma wani ko fa inna ma yana jirabahu lalle shi yana ganawa da wato kilan ubangijinsa ne yana ganawa da ubangijinsa ne saboda haka yanzu ke ne ina zai tofa kamar abin wata yana ba da nuni cewa kakin ma ba a son sa an ce karka tofa nan karka tofa nan kuma ba a baka gurin an sa'in jefawa ba kuna ka dabara ta rage ga abin nan ko da haka wasu suka ce ta zai tofa a jikin rigarsa tunda kaki ba na jisa ba ne wasu suka ce kuma a za a ba shi dama tofa a hagunansa amma idan ba wani a daman a hagun din don inda wani a hagun ka tofa masa shi ka tofa a damansa kai baka tofa a daman ka ba ka tofa a daman wani wani suka ce to yanzu ta gaba gabansa kusa da shi ya ɗan tona ya shi sai ya binne duk wayannan a lokutan da masallacin irin na da ne akan ƙasa mutane suke yin sallah ba shimfidi ko kuma da shimfidi ma iyaka inda abin nan ne yanzu abubuwan da sun riga sun caccanja yanzu kai kaki a cikin masallaci ma gaba ɗaya condition kamar kai kace dama can annabi sallallahu alaihi wasallam bai encouraging din sa ba ko yanzu kuma zamani kuma ya zo ya dada discouraging din sa yawa to amma dai ala ayi halin tunda bai hana tofawa a cikin masallaci biya daga cikin dalilin da sa malamai suke cewa kaki ba najasa ba kenan yawa kaki ba najasa ba babul ibradi bi zuhuri babin da yake magana ana son a yi sallar a zahar wato da ɗan sanyi sanyi fi shiddatul harri lokacin tsananin zafi idan lokacin tsananin zafi ana son nan sama mun karanta ana son a yi sallah da wuri shi ne ma Allah ya fi so to amma kuma ubangiji yana son wannan kuma yana tausaya wa bayansa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan don babu tanakudi tsakanin wannan illa iyaka ta tausasawa ne ma bayi ana son a ɗan sarara mutane suna sallah karfe sha biyu da rabi ko da kwata kaga a lokacin in lokacin garjin rana ne lokacin agazari da ɗan takuri sa ɗan bashi ta je kamar ɗaya da rabi ko wani abu makamancin wannan gwargwadon yadda wato kenan maslaha za ta fito hadisin farko an karwa daga abi hurairata radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu qal manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya ce idhashtadda al-harru idan zafi yayi tsanani fa abridu bis salati ku dan sanya ya sallah ku dan sanya ya sallah yanzu anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada izini dan jinkirta saboda a dan samu sauki kar mutum ya takura ka so da wani lokaci takurawan yakan discourage din wa'ansu masu karamin niyya a cikin addini in daidai lokacin da ya kamata ya shiga musulunci ne ya ga kuma yadda ake sai ce kai ina wannan cannot kawai ba zai yi ba sai abin nan ko kuma ya sa wani yanke kauna ma gaba da kan ni wannan hakura da sallar da sauransu amma aka ce a sassauta ta yadda za a dan samu saukin wato kenan wannan zafin bayan da shiddatul harri domin wannan tsananin zafin da kuke gani din nan mai fahi jahannama yana da cikin numfashin wutan jahannama na jahannama ta shaƙi numfashi lahun fiya zafirun wa shahikun ko shahik shine ta ja ciki zafir shine ta furo to idan ta zafir din nan ta furo din nan tun daga can inda take zafin yana tafiya na lalacewa na tafiya na lalacewa ya zo nan ya dan kare ana sai mu dan ji shi dan kadan lokacin da ya iso tun daga can inda take Allah ta'ala alam sadaka in zafin yi yawa dama can ba su ake ku shiga jahannama ko wale dan sanya ya tafi tukun sai ku yi washtakatin naru wuta ta yi kuka ila rabbi ha zuwa ga ubangiji ta fakala sai ta ce rabbi ya ubangiji a kala ba adi ba adan tabbas sashi na yana cin sashi mana wutar ta ce ita da kanta tana kona kanta da kanta ta haka fa'adina laha sai sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mata izini bi nafsaini da numfashi wato kenan guda biyu nafsin fi shita'i wa nafsin fi saifi numfashi daya lokacin dari numfashi daya lokacin zafi numfashi daya lokacin sanyi lokacin tsananin zafi za ta yi numfashi daya shi ne ta furo waje lokacin tsananin sanyi za ta yi numfashi daya shi ne za ta dan ja ciki wadda ai lokacin da ta furo waje ta rage zafin da yake cikinta idan ta ja sanyi ciki kuma har yanzu kuma za ta dan rage digiri na zafin ta ja sanyi ciki wadda wani za ta dan rage digiri ko ta furar da zafin ta rage digirin da zafin to kowace shekara Allah madaukakin sarki ya bata wannan dama ta haka ko huwa ashaddu a daidai wa ashaddu ma tajiduna min al-harri kura din nan shine a lokacin da kuke jin tsananin wato kenan zafi kuma ya baye ku wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir da kuma tsananin abin da za ku samu na zunzurutun wato kenan sanyi sanyi yawa ta ja ciki kenan ta ɗebe duk wani abu mai dan abin zafi-zafi ta shi ciki da shi in ta huro kuma ta huro waje wani hadisi duk da cewa yana magana a lokacin zafi ne za a sanya sallah kuma yana rada kofa kuma idan wani laruri ya faru saboda wata maslaha ta addini ana iya jinkita lokacin sallah ma dama lokacin ta ba zai fita ba saboda cimma wannan maslahar wani misali wani malami na bada misali ce zaka misali kai an zabe ka dan majalisa na jiha ko kuma sanata ko dan majalisar tarayya ko kuma wani board member na wani abu yadda aka gano shine cewa in ana so a zartar da wasu abubuwa masu muhimmanci musamman wanda zai shafi abin da zai cuci musulunci to sai a bari a tsara tsarin ta yadda daidai lokacin da za a zo yanka wannan hukuncin lokacin sallah ne sau da an gano musulmai ba su da haƙuri in lokacin sallah ya yi sau da lokacin sallah ya ce zai za mu jami a yana lokacin sallah za mu fita mu jami sau lokacin sallah ya yi ana kokarin zartarwa kai kuma kana da kishi kuma kana da position din da za ka iya magana kai influencing wani decision a wani lokacin to saboda sallar ka kai kai daya sai ka zare jikinka sai ka tafi ka je kai sallan azahar dinka ko la'asar dinka ko magaribin ko ishin ka wani abin so ba da time da za ka tafi yanzu nan ya zama mai abinda larawa suke da kalalakil jawo fa bidi wasfiri ko yake da sai sai abinda suka gada ma sai su zartar da dokar da za ta zama wato inda kana nan ba za a zartar da ita ba mun fahimci wannan ma sai kenan kafin ka dawo kuma an riga an zartar lokacin da abin zai fita kai kana daga cikin wanda suka suka zama aka yi da wannan zartarwar so in har haka ta faru kasu mutum ya samu kansa a cikin wannan condition din sallar na tasa ne ta shi shi kadai to sai ya jinkirta lokacin sallar sai an yanka decision din a wannan mitin din ba zai fita ba ko kuma in yana nan zai iya influencing wani decision din da za a kawo wani alheri a musulmi to ba zai fita ba saboda sallarsa shi shi kadai ba ya bar fa'idan da al'umma musulmi za ta samu sai an yanka decision din ya ba da ra'ayinsa in Allah taimaka an karba ra'ayinsa zama ya amfani al'umma musulmi ko da bayan bayana mun gane wannan so da kama wannan yana iya ba da kofa ga masu mitin ko wani abu makamancin wannan ko kuma maslaha ta rayuwa al'umma gaba daya za su yi decide sai lokaci kaza mu muna cikin abu kaza lokaci kaza sai mu dace sai mu yi lokacin muna cikin abu kaza lokaci kaza yayi sai mu dan jinkirta amma dama ne ba za a fitar da sallar wato kina a cikin lokacin ta ba saboda ya bada kofa ta sassauci akan abubuwa da yawa idan akwai dalilin yin hakan din amma an da nan walsa kamsa mutum yana zanne lokacin sallah yayi to mafi alheri shine yayi shi yayi ta a farkon lokaci idan kuma lokacin zafi ne dan jinkirta har a dan samu wato kina a sassauci to wannan yana cikin abubuwan da wannan hadisi wato kinan ya karanta sannan yana nuna mana kuma har yanzu cewa wutan jahannama gidan bala'i ne yanzu tsakanin mu da jahannama ba san nisan gurin ba amma in ta nan fasa sai zai zafi ya zo mana in ta sheka ciki ko yawwa sai sanyi ya dame mu sai sanyi na dame mu kuma qur'ani ya mana ishara yan wutan sun shiga wutan ila wa amal ladina su'idu fa fi nar lahum fiha zafirun wa shahikun wanda suka zama wanda ladina shuku wanda suka zama shakiye ma'ana marasa rabo za su shiga cikin wuta a cikin wuta akwai zafir akwai shahik da za su abin nan la'alla ita wutar jahannama ne za ta yi ko kuma su ma za su yi wannan gunjin sun wasu su ne suke yin gunji tun da an ce lahum su za su yi wannan gunjin duka yana nuna ce rashin wato kenan alherin shiga wutar nan ka duma abin da mutum zai ya shiga ya sa tsari shamaki tsakaninsa da wuta ya zama yayi saboda ba gidan wata kina alheri bane babul ibradi bi zuhuri fi safari babin da yake magana a sanya ya sallan azhar a lokacin tafiya idan mutum matafiyi ne an ba shi dama ya sanya lokacin azhar ma'ana ba sai ya yi ta a farko farkon lokacin ta ba hadisin farko wannan hadisi ana bi zarin al-gifari radiyallahu anhu qala kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin wata tafiya fa arada al-muazzinu an yu'azzina mai kiran sallah sai nufin zai tsaya ya sauka ya kiran sallah li zuhri ta sallar azhar mai yiwa sun yi da a wani waje suna tafiya rana ta yi sun sauka a wani guri za su huta illa asar ta yi sai a sai su ci gaba da tafiya ko kuma yadda wancan hadisin ya nuna cewa wasu ta in bishe imin aldaljati in za ka yi tafiya ka tausasa wa abin hawan naka da yake lokacin akan dabba suke yi sai ka yi sammako da sassafe ka fita in hatsi ya yi rana ta yi sai ka tsaya ka huta da asar sakaliya sai ku ci gaba da tafiya wannan lokutan zai taimaka maka wajen nisan tafiya sannan kuma zai sassautawa dabbar taka maimakon ka ce he gari ya waye kamar karfe tara ka tashi kuma ba za ka tsaya ba sai bayan sallar la'asar wannan zafin zai iya takura mata abu ne mai rai to an sauka a wani guri Allahu ta'ala ala karfe sha biyu da kwata ladan ya yi alwala a sallah da akwai su da himma a wajen sallah zai je kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji labari qala annabi sallallahu alaihi wasallam average sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari mana dan yi sanyi tukuna dan sanya ya dai tukuna kada kira yanzu mutane da ba su ta bane na gindin bisha wani yana bin kuma shi nan dan dan kyale su average ka saurara to shi kina sai saurara bayan minti biyar kuma du arada an yi azina sai ya taso zai sake wato kira kirkiran sallah fa qala lahu abrid annabi sallallahu alaihi kadan jira mana kadan sanya da dan sauran zafi tukunna ko yawwa zai sake hana shi wato kenan abin din nan hatta me ra'ayna eh eh hatta ra'ayna fa atululi har sai da muka ga inuwar tuddin yashi idan rana ta yi haka inuwa za ta yi ina kenan za ta yi nan ko yawwa da tudun yashi haka kamar jigawa wanda zai je kano ya ga tudun jigawa nan ai yashi ne shi ne tallo jami'insa tulul ko ina za ka ga inuwarsa da garaje sai rana ta haka sosai amma idan rana ta haka sosai automatically za ka ga dan inuwarsa to har sai da muka ga wannan inuwar ta abinan sannan sai ya ce shi kenan sai a kira sallah sai a sallah wani lokaci inda jama'a suka taru ana samun mutane wanda suke da bambanci na fahimta da bambancin himma da bambancin kokari da azama da sauransu shi kuma taruwan jama'a taruwa ne na rahama duk abin da zai wargaza su ba a so yawa wani lokaci masu zafin kai su sukan fizgi masu saurin kai wani lokaci masu saukin kai su suke jawowa masu zafin kai a cikin lamari yawa to dama dole sai an samu wannan abin da ake kira al-ihtikak friction this friction must, must exist wani lokaci dole masu sassauta za su bi masu sassauta wani lokaci dole masu sassauta za masu zafi zafi za su bi masu sassauta yanzu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya karantar da mu a yi sallah a farkon lokaci amma tun da wani yanayi ne ake ciki sai ba wa mutane uzuri mun gane musamman kuma ma a lokacin tafiya ne an gaji an yi tafiya an yi tafiya ko kun gaji dabbobin sun gaji yace a dan saurara dai tukunna har sai da rana ta dan yi lanshi to sai an yi kan an yi ba a jima kadan ba sai a sallar asar mu ga ma sai a tashi wato kenan sai a abin nan har yanzu wannan yana da ba da dama cewa idan akwai wani uzuri mai muhimmanci ana iya jinkirta lokacin sallah ma dama ba za a kai shi lokacin da zai zama an walakanta lokacin sallah ba babu wakatin zuhuri inda zawali babin da yake nuni cewa to zababban lokacin sallar azhar da zaran an samu zawali ne menene ma'anar zawali shine rana karfe 12 na rana shine ake kiransa hajir da zaran ta yi haka inuwa ka za ta yi haka to shine ake kiransa zawal inuwa ta farko da za ta zo ta yamma ta gabas ita ne ake kiranta zilli zawal saboda wannan inuwar ta farko nan da an same ta to duk abin da zai dora kuma a cikin lokacin sallah ake amma sai an samu wannan inuwa ta farko din da ake kinta zilli zawal to wannan yana nuna mace da zaran zawali yayi to lokacin sallan azhar ya shiga Anas bin Malik Allah madaukakin turki da shi yake cewa annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zagati shamsu fa salla zuhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ma'ana zuwa masallaci kenan ya fito daga gidansa zuwa masallaci a lokacin da rana ta goce ma'ana a tsakiyar sama kenan fakama alal mimbari haka ne sai ya tsaya ya hau kan mimbari fa zakara a sa'ata yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi mutane akan tashin alkiyama ya tunatar da su tashin alkiyama fa zakara yayi wa'azi ai fa zakara anna fiha umur umuran ya wa'azi ya tunatarwa ya gargadi cewa a cikin ranar tashin kiyaman nan akwai wasu lamura izaman wanda suke masu girman gaske kai kar ana jin tashin a kiyama tashin a kiyama akwai matsala akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza manya manya ya kirga musu su sun makala sannan sai ya ce man ahabba an yasa ala an shi'in ko bal yasa jama'a gani nan yanzu akan mimbari duk wanda yake son ya wata tambaya akan wata matsala yanzu a shirye yake tambaya zan ansa ta falatar saloni an shay'in illa akbartukum bihi Allah yanda nake tsaye nan yau babu abin da za a tambaye ni ban gaya muku ba ko menene yau ba rufi eh to da ka zan gaya muku ma dum tafi makami haza matsayin ina nan akan mimbarin nan ban sauka ba in kuka tambaye ni ko menene yau ba rufi wallahi zan gaya muku fa aksara nasu fil bukai mutane da suka ja ka suka razana sai kuka sai kuka sai kuka dama an yi wa'azi akan lahira sannan bisa sai musu tambaye ko menene yanzu zai gaya musu ko menene suka tambaye akan duniyan nan wato kenan zai ba su zai ba su zai ba su azza masu hankali daga cikin sama cewa akwai matsala ta haka sai suka tsorata sai kuka sai kuka sai kuka wa akthara an yaqul saluni shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam dinga cewa ku tambaye ni mana nace a tambaye ni ko menene ko na duniya ko na lahira ko ilimin kowane irin ilimi na rayuwa ko asirin ko menene a ranar lahira a gidan aljanna ne a gidan wuta ne a kabari ne a karshen duniya ne farkon duniya ko menene a tambaye ni kowane irin irin ilimi ne da wanda za ku fahimta a kwakwalwarku da wanda ba za ku fahimta ba ya dinga cewa wato kenan saluni ku tambaye ni haka dai fabaraka umaru ala rukbati sayyidina ok na tsallake layi kenan kama abdullahi bin huzafata a sahami sai abdullahi bin huzafa a sahami sai ya razana sai ya tashi fakara sai ya ce man abi ga ne to na ji ya rasulullahi faɗa min wane ne mahaifina kala sai ya ce masa abuka huzafatu ya ce huzafa shi ne babanka sun ma'aksara an ya kula saluni haka ne ya dinga cewa wato kenan ku tamina a lokacin fa jama'a ba su san cewa wannan huzafan shi ne babansa ba shi ma bai san ubansa na gaskiya ba yana tambaya cewa huzafa wani shi ne ubanka daga nan ne ake jin yana shi da abdullahi bin huzafa din kuma da matsala tsakaninsa da baban nasa yasa tun dama can uwar ta rufe wanda suka san al'amarin suka rufe yanzu kuma ya zo ya tambaya da kuma abin da sai aka ce ya lazina amanu la tasalu an asha'a in tubda lakum tasukum kar ku yi tambayar da in an zo aka bayyana za za ku damu dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda wani mamitin inda wani mai tambaya ma ya zaki eh baraka umaru ala rukbatihi saboda ko rukbatihi sayyidina umar sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai durkusa sai ya gurfana akan gwiwansa fa kala sai yake cewa radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan mun yadda da Allah a matsayin ubangiji a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tako ya zo shi tsaye akan mai minbari ce mun yadda da Allah a matsayin sa na ubangiji mu mun yadda da musulunci duk abin da Allah ya hukunta ko musulunci ya hukunta mun yadda ko bi Muhammad nabi mun yadda da annabi Muhammad da abin da muka sani da abin da muka sani da abin da aka gama da kar a tona mana komai da Rasulullahi kawai mun yadda da duk abin da ka faɗa wallahi tallahi mun yadda ba mu da wani abin nan ba saka ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru to daga nan bai sake cewa ku tambaye ni ba bai sake cewa ku tambaye ni ba kuma makala sai ya ce urdat alayyal jannatu yanzu tsaye wannan nake na an kawo mun aljanna gabana wannan ita ma wutar an kawo mun gabana ko anifi amina ne anifi ko arada hadal haid arda hadal haid da zaɗaɗin na an kawo kowanne an kawo musu jikin an manna musu a jikin wannan ginin ba ga gini na masallaci ba gaban masallaci ba an kawo just kamar talabijin kamar screen an kawo ga aljannar ya ganta an ɗauki ga wutar an kawo ta just kamar screen du ya ga kome da kome da ke ciki to kaga inda har za a ja masa wancan ya gani in ba bi wala abin da ke cikin duniyar nan wanda dama muna kusa da shi ko ya gani saboda haka gaba da ya gani don haka faram aral kal khairi wa sharri haka ne babu abin da na gani wato kenan kamar alkhairi da sharri a duniyan nan babu abin da ya fi alheri alheri na ga wuta aljanna na ga abin da yake cikinta na ni'ima babu abin da ya fi alheri alheri karku yi wasa da shi na ga wutan na ga bala'i da masifa da take cikinta babu abin da ya fi sharri sharri wato kenan ku nisance shi ku nisance shi saboda haka wanda yana nuna mana cewa daga cikin da hadisi ke karantar da mu yana nuna mana cewa a rayuwa kullum dole a samu manya masu maslaha ba za su bari wawaye wato kenan su ja al'umma kan abin nan ba yanzu wannan abdullabin huzafan nan la'alla da an biye shi wani ma zai tambaye wani abu wani ma zai tambaye ana har za a tambaye abin da zai daga wa mutane hankali mai yawa amma sai na umar maza maza ya shiga abin nan ya taso ya zaga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan ya kashe wutar kuma take hikima ya rasulullahi wannan magana an gama da ita duk abin da Allah ya hukunta mun yarda da shi abin da musulunci ya hukunta mun yarda da a matsayin ka na annabi duk abin da kai mun yarda da wannan hukuncin gwiwansa ya zuba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya san abin da zai faru ko kuma yana hasashen abin da zai faru saboda ai yana da firasa ko akwai firasa kusan kowane mumini yana da firasa sai dai ta wani tafi ta wani ko annabi sa ce taqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ko ku ji tsoron firasan mu'mini firasa ita ce abin da calculation na zai baka me something may happen ko yau sosai na umar yana da ba'a mai tsayo a wannan gurin ya fifici mutane da yawa a filin hangen nesa da abin da zai faru da aka shi ne ya fi zama so sensitive akan abin maza maza ya saso ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya durkusa ya buga gwiwansa a ƙasa ya ce ya rasulullahi wannan magana an gama ta yanzu ya toshe kofa daga kan abdullahi bin kwazafa na ba wani wanda zai sake wani magana kuma ko yawwa saboda dole a cikin al'umma a rika samun irin wa'annan abubuwa in abu zai taso wani daga cikin dattawa maza maza ya tashi taushe kofar shikenan an wuce layin duk abin da zai kawo wani matsala wani daga cikin dattawa sai ya tashi maza maza ya magana ya toshe kofar ya zama kawai ba za a batta ta abin nan ba an wuce wannan layin sai a ci gaba da tafiya dole al'umma musulmi su ci gaba da tafiya haka dole za a samu wani yafi wani fahimta wani yafi wani gaggawa wani yafi wani ci da zuci wani yafi wani hangen nesa ko yawa to kullum ana son al'umma musulmi su zama suna ɗinke da junansu in ba haka ba sai ka ga nan yanzu an rabu nan nan yanzu wani sun yi nan yanzu sun yi wannan ko sai zama matsala قد تقدم قد تقدم هذا الحديث وني بانغران حديث ne eh shine balam araka alkhairi wa sirri a yau din nan ban ga abin da yake na alkhairi ya kai alheri alheri ba ban ga abin da yake na sharri ya kai sharri sharri ba na ga alkhairi an kawo min aljanna na ganta babu abin da ya kai ta alkhairi eh wadar waya yace faram aral yawma a yau din nan ban ga abin da yake na alkhairi sama da wannan ko na shari sama da wannan ba wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine tunda aka yi duniya ba a yi ranar alkhairi kamar wannan ranar ba wannan ranar kuma yau din da yake nufi yau na rayuwarsa kenan in ka dauke shi haka tunda aka yi duniya ba a yi lokacin da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ya fi shi alkhairi ba a gaba ba za a yi shi ba ko yawwa baya kuma ba a yi ba sannan kuma tun da ake sharri ba a yi kamar na yau ba duk da a baya an yi fir'auna an yi namrus an yi adawa an yi samudawa da ashabul aika da qurunin bai da zalika duka wayannan sharrin su bai kai nasu abu jahil ba saboda ai alaqadar ahlul azmi tatil azai yawa bigi sai bigi ko babban goro sai magogin karfi yau gwargwadon girman annabi gwargwadon girman kafircin mutane sa sun ki haka ne aka ji an sa annabi lasuna ka adamin nan sa'in ta kaitin nan wala ta gudana bil qawl sai daga aka ce Allah madaukakin sarki man ya tabi in kunna bi fahishat me mubayyinatin sai me idhar laha duk matar da ta yi zunubi a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam zunubin ta ninka shi biyu za a yi idan ordinary mace ce ta ya kamata zunubi goma in tana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu zunubi ashirin ne shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko yawa idan kai ordinary man aka dora maka rashin lafiya jininka ya hau 250 in na annabi sallallahu alaihi wasallam ta shi zai tafi 500 ne in kana jin ciwo digirinsa ya kai misali a ce kaza to na annabi sallallahu alaihi wasallam automatically ninkin ne har wani sahabi ya ce masa zalika bi anna laka ajrayn ko saboda ai kai lada guda biyu ne kake da shi sai ce zalika kazalika hakan din ne sadaka waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa girman kafirci an fi sun fi kowa girman kafirci sadaka falam aral yawma ko kal khairi ban ga wani alkhairi sama da wannan na gani a wannan rayuwar ta rayuwar da nake cikin ta ba aka kuma ban ga shari kamar wannan ba hasken musulunci a wannan lokacin ya zo shi fiye da yadda baya ta haka kafircin ma a yanzu fiye da baya in ba ka in kai la'akari za ga a da a kan zunubi daya sai a kife al'umma ko yanzu duk zunuban da ake baya ake kife al'umma yanzu ana yin sa'ana daga wancan lokacin kaga sharrin karuwa yake kamar yadda alkhairin ma karuwa yake da aka ce zahar alfasadu fil barri wal bahar yanzu mutum zai biya kuɗi a ɗauki jirgi a hau sama a can za a yi iskanci a yi bikin jirgi yana sama mutane suna ciki a nan za su yi sha'anin bikinsu da kafircinsu da zinace-zinacensu da shaye-shayen ginsu da komai da komai yanzu kaga zahar alfasadu fil barri wal bahari eh wafi sama wabisa in ba maka za ka tafi irin jirgin da su bala suka shiga ba in ba maka za ka tafi ba duk jirgin da ka shiga akwai giya ciki haka ne za a zo ciki giya ko soft drink ga zaɓi wanda za ka sha ko wani daga jirgi daga lagos zuwa dubai haka ga giya ko giya ko soft drink yanzu inda za ka sa kanka ga su balle giya kawai su sha abinsu to zaka gani sauraka sharrin na wannan lokacin ya fi ai yana kalubalantar alkhairin wannan lokacin ne kuma musulunci bai taba yawo ya yaɗi duniya kamar wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam ya ce ganta gaddama ba da hadal hadisi wannan hadisin sashensa ya riga ya gabata a cikin kitabul ilmi min riwayat abi musa haka ne lakin fi hadhihi riwaya ziyadatun amma cikin wannan riwaya akwai ƙari wanda babu wato kenan a can ko ko shiga yatun ne kome alfazi haka ne ba mu gayar alfazi da kuma wato kenan dan canje canjen lafuza amma duka dai wato kenan ma'ana su guda dai annabi burdata ko barzata kai ko radallahu anhu qala eh a lokaci ne? to bari mu karisa abi wa radiyallahu anhu qala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli subha annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallan asuba wa ahaduna ya arifu jalisahu lokacin da zai idar da sallah ɗayanmu yana sanin da waye yake zaune wa ya karau fiha annabi sallallahu alaihi a cikin wannan sallan yana karanta ma baina 60 ila 100 aya zuwa daga 60 zuwa 100 wa ya sallar zuhra annabi sallallahu alaihi yana sallanta a sallantan azhar wato mun gane wancan abin da yake nufi sallar safiya yake nufi lokacin masallatai babu lantarki ko wanzu za a shiga ba lalle ne ka gane abin da mai ba an kunna can wata guda daya wani dongo za ka gani masallacin za ka iya ganin layi amma ba lalle ne ka nuka ba amma lokacin da annabi sallallahu alaihi zai ce assalamu alaikum in ka ka assalamu alaikum rahmatullah za ka gane wane ne ma'ana ka ga shi ka ga gari yayi sha haka ne yawa wala Allah da wannan wasu suke dogara wajen jinkirta sallar asuba wata rana ya sallah masallacin Bauchi nan ne nan ne liman zai zo nan ne lalle zai zo tun ina cikin mafi tun wani fitin da jimawa tun wajen 1981 har nan ina kallon mutane da suke cewa kan titi kuma duk da aka liman bai zo ba na yi dafta inda zai na yin kuren cito ko na fila zai cito wanda na filan mai kuma du ga farilla kuma ita ba to na yi koyar farilla ta tafi koya ne wani lokacin da zai za a wancan lokacin duk lokacin kana jin kafin baban inna in kai sallah ka ce assalamu alaikum ka ce za ka yi dogon subhanallah za ka ranar a gabanka wai zalli zuwa na isa sa sallah ta har iza zalati shamsu wal asru yana sallan azhar idan rana ta gushe daga tsakiyar abin nan wal asr ila asr kuma haka ne wa da azhar da asr kenan wa akaza yadhhabu ila al aqsa to ahaduna ne wa al asr wa ahaduna yadhhabu ila aqsa al madinati mu zai iya tashi daga masallaci bayan an yi sallah ya tafi can anguwar ƙarshe a madina fayar ji'u ya dawo wa shamsu hayya alhali rana tana nan da ƙarfinta zai yi azahar ma'ana da wuri kenan la'asar da lokacin ta ya shigo zai yi bayan ya sallah ka tashi daga nan masallacin kofar fada ka je anguwar bayi ka dawo kuma rana tana nan da ƙarfinta da abin da kurjininta haka ne yawa wani siyar rawi ma kala min almagaribi shi mai riwaya ya manta abinda wanda ya ruwaito hadisin abun da abun sai faɗa masa da wani lokacin sallah ne suka yi sallar mangariba kuma kala sai ce wala yubali bi akiri mada al isha'i ila sulusul layl annabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'kir kai sorry annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu ba dan ya jinkirta sallar isha bai yi ta ba har ya zuwa wato kenan ɗaya bisa ukun dare ɗaya bisa ukun dare dare awa nawa ne daga lokacin faduwar rana zuwa fitowar ta ba awa sha biyu ba dubai by three nawa kenan fo kenan to daga faduwar rana zuwa awa hudu zai kai folin nawa ai shine wani over three na dare ko ya karfe goma to dan ya jinkirta isha ta kai karfe goma ba matsala ba ne sun makala sannan sai ke cewa ila shaɗarar laili wani lokaci ma har zuwa wato kenan rabin dare kenan zuwa zuwa karfe nau kenan awa shida kenan zuwa karfe sha biyu in yi azahar a wani lokacin an yi isha a wani lokacin ma ba abin nan ya dai janye daga baya akan yin sallar isha zuwa wannan dogon jinkirin sai ke cewa ba na son takurawa al'ummata amma wannan lokacin shine asalin lokacin sallar isha kamar yadda za mu yi sallah a zahar da zarar sha biyu ta yi sai a samu zai zuwa sai mu a zahar haka ma kuma sha biyun dare dab da yin ta sai mu ishar mu haka ne kaga an raba biyu kenan ko yau ba to amma bana son takura wa mata yana sun ci to sai zo su yi ishan su kawai kowa ta fi abinsa wallahu alam an ce lokaci ai to na'am eh rama abu da na'am na'am hmm hmm eh eh hmm sai bi ka hmm sai ka kyale shi sai ka kyale shi kai sallar ka in ya idan shi ma ya karasa in wani zai bi shi saboda lokacin da kake karkashin liman wani ba zai bi ka ba amma liman ya ce assalamu alaikum yanzu ka zama hukuncin ka hukuncin mai sallar shi shirye ne aka ce ko aka ce idza sallama al-imamu fa huwa kal musalli wahdahu in liman ya sallama to masaboki ya zama mai hukuncinsa hukuncin mai sallah shi shi kadai duk abin da ya same shi a sallarsa shi shi ɗaya ne to tun da yake shi shi ɗaya ne yanzu wani yana da yancin ya zo ya jona shi wallahu alam an da sai ta samina